بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافل الكلم الطيب من أجل فشل نسب عند بيار حي ينزو فشل لك بياني أكا يقوللو دا تترغن الدؤوئي da kuma tawaidoji waɗanda ba wani musulmin da zai ce ya wadata daga barin kowane musulmi yana da buƙatar a matsayinsa na musulmi وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا تبت عشان بخاري ده مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن جمعة ترسنا عائشة رضي الله عنها ينا شيوا ينا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari azabar kabari akwai ta to azabar kabari dama alkabar lahu na'imun wa lahu azab akwai ni'ima akwai kuma azaba a kabari وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال سنة يا الله إنا وقوك تسألني لك فتنة المسيح mai shafaffen ido mai shafaffiya albarka wanda ba da albarka addajjal kuma makaryaci ni na dajjal an shafar sara mana wannan wa uzu bika min fitnatil bahya sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙon ka tsare ni daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa fitina ta aqida fitina ta dabi'u fitina ta talauci dukkan wani abu da zai tayar ma da dan adam hankali ko ya raba shi da imaninsa shine ake ce masa fitnatul mahya wal mamat da kuma fitinan mutuwa fitinan mutuwa malamai suka ce su'alu azabil qabr ce tambayar da za a ma mutum a kabari haka wasu suka fassara wasu kuma suka ce fitnatul mamat al mautu ala ghairi dini mutum ya zama lokacin da zai mutu ya mutu ba akan addini ba ko an ya mutu ala bid'a ko ya mutu akan wata bid'a wannan fitnatul mamat ce ko kuma a su'alul qabr tambayar da za a ma mutum a kabari tana cin fitnatul mamat fitnatul mamat tambayar kabari اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم يا ألا إنا بطن تتأغني من المأثم دجزيني المأثم المصدر الميني نمي نأسيم يأسيم أسيم إيه أسيم يأسيم زيني ko asima ya asamu ya asamu zunubi ke to wannan almazdaru ne ne na alma'asa zunubi kaman kana cewa ne Allah bai yi auluka min al-ismi min al-ism al-ism sabo wasu malamai sun ce shine a'am ya shiga kaba'ir kaba'ir sun shiga cikin su sannan sagha'ir sun shiga cikin su amma inda aka ware shi aka hada shi da wasu to yana ɗaukan wata ma'ana ta musamman kamar can da Allah ta'ala yake cewa wal inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara min hawa ma batana wal isma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun to al ismu nan lahu ma'na mustaqiq ismu na da ma'anarsa ta daban daga cikin malamai akwai wanda suka fassara al ismu suna ana nufin jiya قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم دجيع سكك صدق نم المعصم هو نساء يا شيخ والمجرم sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni daga bashi shine al-maghram al-maghram ad-daynul lazim ad-daynul lazim abin da bashin da ya lizumci mutum yana tare da shi shi na kici masa almagra shi shi yasa almagra فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المجرم يا ما أيتن الله كنا يويت روحان الله يسألي كما باج قال سيتي إن الرجل إذا غنم حدث فكذا أي إذا متن يتباشي باشي من يزم مسا يمسا تولي أكنسا يرقي شي قال حدث فكذا sai ka magana yana kariya shi wallahi tallahi idan aka biya mu albashi zan biya ka ana biyan shi albashi kuma sai ga hindumin da suke kansa ba zai iya biyan bashin ba ba zai iya biya ba so da kaga haddasa fa kaza ba ووعد فأخلف كما يا القول يا سابع يا القول يا سابع شي سما يتي صلى الله عليه وسلم يا زمينا يا ورقه الله مدى كتو شركي الله يتعلي شي دغ المعصم دغ النظر مكرم تورن باش taurin bashi abin da ya kasance idan mutum ko mutuwa ya yi zalla ta sama saboda ya girmama bashi ya girmama bashi to baya ma mutum sallah a farkon lamari idan ya zo zai tambaya ce hal ala sahibikum dainun ana bin dan uwanku bashi idan suka ce eh sai ce za ku biya mishi in suka ce a an ba a biya mishi ba aka shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum fayansal sai ya tafi su sai ya ce ku dan uwanku dan uwanku sallah saboda girman bashi an zo haka ta faru katada radiyallahu anhu yanzu ya ce ya ma'aikin Allah zan biya masa bashin ana bin wani sahabi bashin dirhami biyu shi ya ma'aikin Allah zan biya mai kamata sunna alayya dinara ni zan biya dinaran nan guda biyu kullum a tada sun shi mun sune ce ma khabaru dinarain ya labarin ya labarin ba dinare biyu wallahi ya ma'aikin Allah ban samu sai mun sune shi ran nan ana zuwa manzon sallallahu alaihi ya ce makata da ma khabaru dinarain sai ce qad qadaytuhu ma an na biya musu dan sai ce al'ana bagadat jiddat sai yanzu fatar da ake jibbata a lahira a cin haƙƙo ta sanyi a cin haƙƙoƙan lahira wanda ake ganin ya fi zaki shine giba shine giba al-imam sufyan al-thawri rahmatullahi alayhi kamar yadda al-imam abu nu'aym al-asfahani ya waito a cikin hilyatul awliya yake cewa malin haqqi a'zamu min al-ghibati illa min ad-dayn illa al-ghiba ba wani abin da yafi abin nan girma na haƙƙi fiye da gulma fiye da bashi fiye da gulma gulma da mutum zai da wani ya ci naman shi nan ka ta fi girma inda shi kyauta to kun ga bashi ce shi ya sa bashi ke da ƙa'idoji kullum aka zo akan yi bayani na farko dai kada mutum ya ci shi ya shiga lalura ko haja haka nan kawai kada mutum ya mayar da kansa kofa ta cin bashi kada ka ci bashi إلا لضرورة أو حاجة شيء دي إذا كانت شن ضرورة أو حاجة ضرورة أبن دا رايوة بذات يوبا ذا أهت أم بأيبا حاجة أبن دا إدن بأيبا ذا أشاوى على أما ذا يتشيغ بدا رايوة هذا نفرقو كنا سنة نجيو كاكاكو دي دي غوغدن بقاتك كاكاكو دي دي غوغدن بقاتك أبن دا زي دي أمك بقاتك سنة نوكو idan mutum ya tashi biya to an ya an an ya aku da daina bi niyyatil qada ni niyya cewa zai biya ni sannan kuma in son samu ne an ya hana domin ya nuna cewa da gaske yake zai biya ya kawo rahami ya kawo rahami ya kawo jingina domin ya tabbatar ma wanda zai ci bashin a wajen sa zai biya shi sannan wa an yi ba sannan a rubuta kun ga na biyar ke a rubuta na shida wani shada a nemo shaida a nemo shaidan da zai a rubuta shaidu shaidu guda biyu wasu shaidu shaidu ne mai guda a yi ko da sauran dai ka'idoji da suke da alaka da bashi wanda ya kamata mun tsare su wasu wajibai ne wasu kuma mustahabbai ne وفي صحيح مسلم عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دقتشن أدعو إما زعل سمع اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك يا الله إنا روقك كتريني daga gushewar ni'ima ni'imar Allah madaukakin sarki tana da sabubba da suke jawo ta kawo babban malami al-imam as-subki Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi السبكي السبكي الابن سينا با السبكي الأب با عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي السبكي yana da littafin sa da ya rubuta ya samu suna mubidun ni'am mubidun ni'am wa muzilun niqam menene yake kauda yake kauda mu'idun ni'am kai ومبيد النقب معيد النعم ومبيد النقب me yake yake yake dawo da nema tambaya ce aka masa akan wannan mas'ala shine sai ya rubuta littafi ya kai shafi wajen ɗari ina jin uku da wani abu ya ba da amsa ne asbab da suke kuma sai ya shiga kowane babi har da rima ta ilimi ya ma fi tsawaitawa a kanta nimar ilimi ne ke tabbatar da ita ko me suke sa ta kawo nimar dukiya me ke tabbatar da ita me ke sa ta kawo ya kawo wasu tambayoyi guda goma a ƙarƙashin tambayar da aka masa fara ɗaya sai ya fitar da wasu tambayoyi guda goma shine sai ya gina littafin nasa akan waɗannan tambayoyin guda goma kaga shine wannan sannan imam al-bakrizi rahmatullahi alai ɗaya daga cikin manya manyan malaman tarihi yana da littafin sa da ya rubuta shi ma ighathatul umma إغاثة الأمة بقشف الغمة shi kuma ya rubuta shi ne akan tarihin yunwa da aka yi a masa tun kafin tufana zuwa zamaninsa littafi ne mai ban sha'awa littafi ne mai ban mamaki littafi ne mai sa kuka littafi ne da darussa da yawa a cikinsa ighasatul umma bi kashfil ghumma ya kawo me ya sabubban da suke jawo a shiga irin wannan yanayin in kana karanta littafin za ka kama kama a wannan zamanin yake ga wasu ka'idoji da ya kawo na iktisadi na tattalin arziki masu yawa kuma masu ka'ida to yin waɗannan to kaga zawabin ni'matu ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga kawuwar ni'imarka wa tahawwuli afiyati sannan ya Allah ka tsare ni daga juyawar kubutarwar da kake min da kana ka ka kubutar da ni daga talauci ka kubutar da ni daga damuwa ka kubutar da ni daga tashin hankali to ya Allah kakkasa wannan kubutarwa ta zama ta juye ta banne ta tafi wani waje ta hawul kenan ta juya wa min fujaati ni'mati ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga akkowan azabaka kawai azabaka ta zo min a ce ta akkomin fuja'a fuja'a ومن جميع سخطك sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga dukkan fushinka wannan addu'a addu'a ce mai girma da a ce za mu tsarkake zuciyarmu mu rika yin ta za mu ga za mu ga canji mai kyau a rayuwa اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك addu'a ce mai muhimmanci matuƙa sosai manzon sama yana yawan yin ta wa fi tirmidhi an aisha ta qalat qala qultu ya rasulullah na aisha radiyallahu anha ta ce ya ma'aikin Allah in wafaqtu lailatul qadr ma as'alu idan na dace ina da rai ko ina ji a zuciyata na dace da lailatul qadr lailatul qadr mun san mun san lailatul qadr wato daren qaddarawa to idan na dace da wannan dare mai zan ci qala qul allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kice ya Allah kai mai yafiya ne kuma kana son yafiya ya Allah ka yafi ni yi ba du'a mai sauki wani da zai gani mutu kadar zai ga daren le zai ga zai ga daren kaddara sai ce Allah ba shi mota to su sahabbai ba su wannan abubuwan suke dauke musu hankali ba Allah ba da kuke ke ya ne maka to me kuma kake nema ai ka mutu yanzu ma ko ba ka mutu ne za ka je kana yi a duniyar nan in duk mun tabbatar yanzu mutum ya tabbatar da cewa aljanna an bashi aljanna a tafi mana amma duk wannan zaman da nake fatan mu shine in mun yi abu a baya a goge mu samu aljanna shine fatan amma ka tabbatar da cewa aljanna za ka shiga to me za ka kuma tsaya ka jira a duniya inda za ka yi tashin hankali wannan addu'a da ake kenan idan ana tsammanin cewa yau lailatul qadr wato daren kaddara yana da mahimmanci matuƙa sosai akwai wanda suke ƙara lafazin karimu malamai da yawa suna ganin cewa ƙara lafazin karimun ba a so tunda manzo suna ya karantar da kanshi kuma a wani bagire na musamman kuma matarsa na Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi ya kuma faɗa mata bai ce Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ba ko fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa kawai yace fa'fu anni bai ce karimun to tunda bai ce karimun ba kuma ya san Allah karimun ne amma bai ce ba to kada mutum ya ci amma da wajen addu'a ce kuma mutum yake addu'ar sa ba laifi zai ya cewa karimun nan amma dai a wannan bagira na lailatul qadri to na sama ya iya kai abin da za a faɗi idan ba sama ya faɗi lafazin addu'a to ba a kan ka canza masa za ku tuno hadisin abin nan hadisin abin nan bara'u ibn bara'u ibn malik ko bara'u ibn azib manzon sama yana karantar da shi addu'a ta bacci ko ce ya ce masa ya zo wajen rasu annabi وبنبيك الذي أرسلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت به إن أنا تاتيش وبرسولك الذي أرسلت رسولك ما قلت لك هكذا فتشمك هكذا أظن نتشمك وبنبيك الذي أرسلت شينا بن رسول يا نبي kuma bayan haka ta jano shi na lafazin fi'ilin da suna wa bi rasulika allazi arsalta قالني والرسول أعلى وأفضل من النبي فإنه قال تجانس التجانس اللفظي فوق بين الكلمتين سيتي وفي رسولك من سيتي وعكا نما وعكا نتي وعكا فإيدنا فإيدنا وانا شيء والله أعلم